أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi ya kaddara sake haɗuwarmu a wannan lokaci a wannan wuri yau muna biyu ga wata na ramadan hijira shekarar 442 wanda ya dace da sha hudu ga watan hudu shekara 2021 Allah subhanahu wa ta'ala za mu godiya da ya haɗa mu a wannan lokaci a wannan wuri ganin yanwa shekara da ta huce kuwa san dai abin da ya wakana na rashin karatun gaba daya sallama ba ta samu ba babu sallah babu tafsiri ba duk wani karatu da ake haka Allah ya kaddara wata jarrabawa ce kuma muna fata za ta zamanto darasi gare mu a gaba ta yan baya in wasu da yawa mutum zai ga wani lokaci in ya karanci hanyar magabata wani abu da yawa kana gare su sai ya samu sauƙin rayuwar shi ta yanzu duk lokacin da mutum ya rihe ido game da wannan addini ban zai fara ba ba kan kai fara ba ne kare kanka idan kana son kyakkyawar rayuwa karka diba yan baya amma idan za ka rihe idan ka ga yan baya kamar da kusa ke cewa da na gaba ka sanin jirgin ruwa wannan abin da ya wakana a shekara ta wuce wani zai ga an yi rauni a tashi a yi bala'i a yi waye ba a yi ba a mutu ma ya yi wannan abu abu da yawa da yawan wawan da har yau a kowar so da na san da irin wannan hayar zahir fi sauka ba suna ta an yi rauni sai a wato a yi bala'i gurin da hukuma a yi abin da a yi shahada ba a wancan zamani mun gaya muwa annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda Allah ya ba wa suke tare da shi na sahabbai sun rayu a wannan duniya kan wani addini mudiba abin da yau kana gare su a garin makka yan gari a kan gaskiya suke suna iya mutuwa a wurin a wurin sun musamman shahada ma amma kaga hana su aka yi abin da suke na ibada da ya shahe su ma a garin makka suka gama kayan su annabi ya ba wasu shawara tun da kashi iya garin wanda abin ya kare mu yadda bai suka bar garin makka a boye karshe shi ma hijira ya boye bar garin ku ce za mu mutu ai ku zo ka'aba ai bala'i a mutu ku ce haka amma wanda zai mutu ya ce wa shi a mutu kurun ai bala'i a mutu haka karanci wanda aka shugaban ahlus sunna wal jamaa imam ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal karanci da wace darasi ce babba shi ne yake cewa shugaban ahlus sunna wal jamaa ya samu jarabawa ga shugabanni a wancan zamani wanda sun yi abin da yake kafirci a bayanin malaman aqida na cewa qur'ani qur'ani ba magana Allah bace ba makhluq ne gado kalamun ba kalamun Allah bace ba amma ibn hanbal ya tsaya kan qur'ani kalamun Allah kan wannan ya gaggamuwa da bala'i an kashe mutane an kashe malamai an kashe mabiya kan wannan aqida kuma na shugabannin suna nan sai ta kai Imam Ibn Hanbal bayan a kama shi a bulala shi ta kai aka hada shi zawa sallah guda biyar zai gidan shi kun ba magana karatun ba'i wanda ma samu labari ya je gidan shi ma gam yau wannan shi aka ce Imam Ahmad jama'a shine Imam Ahmad sunan jama'a ake cikin labarin shi yan gari sun zo su yi mubaya a ji a yi bala'i a mutu imam kamar kai za ma haka a hutu a yi bori da mutane suke cewa ya ce la su tsoron ku jawo al'umma ga magarin mutane fitina su ka shawa ku talaka ku ne ku zargi da hukuma ku shayar mutane ce la bai yi amince ba kuma ce shi ma zai ba su haƙƙin sun shugabanni bai ya daba musu tawaye kuma shaki baka a bashi kashi a bashi kashi har ta kai ya suma a zai mutu bulala kura har mai mishi bulala ke cewa imam ta Allah wani kalma ko dan wata hikima kai ta kawuta ni ma kun yanshe ni kai wani Allah ga malamai kun kafi tawili sun wuce yace abin da zai maka yace wallahi ina ijmul wani bulala saki amma bana ijmul azaba Allah dan wa kan haka yace bi bi tawili ba yace a zo ai buri ai da ta zanga zanga ai ba da a tare ba da bi ba wannan sune wanda aka da mai koyi da su ɗanwa yanzu abin kamar bai ba zina ka biya aka ta fitina fitina hannu tana nan kun bali yawan wanda san ahlu sunna akan yan kwanjinin su dama ne ma ake dalili ake yamma wani ma da kuma zai shigo cikin abin da bai dace a ce sun yi kaza kuma abin ba mu kadai shawa ba ba mu kadai bai shawa ya shayi al'umma duk ya shayi kowa da kowa amma fitina ce jarrabawa ce muna fata ka Allah mai rota in muna kawo ne zama sai wai a gaban ma kanka yi neman fitina za ta kawo ta bata maka abu haka ba a kakka biya eh kakka biya kai abin da shi kullun sulu ne ku diba labarin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo an kore shi garin su ne makka kuma manzo ne Allah na gaskiya amma ga shi ya zo shiga makka kurin yi umara ko bayaki za ta bai shiga duk da alƙidar mutanen makka ba a taɓa wani ruwan ka'aba ko barawo ne bai taɓa abin da shi ka'aba yanzu ki girma ka'aba ba ta ba kowa amma ga manzon Allah ya zo da sahabi wajen 1500 ya tankaro shi ga Makka za su umara su koma amma mutane Makka suka ce la su yarda ba anan sahabbai su ce mun shiga mun koma kai da karshe dai anan ne ayi bala ne bace a duk abin da zai rusulu shi zan zai yi tasulu akan komi kuma muka ce wasu run da aka yi a zahiri zaka diba kafin kasance ka abu duk abin suke so shi ne ya ce don sudu kurin don yi ta ɓangaren sudu ba fitina ba duk abin suka wani ya yi za an sa wannan yarjejeniya ce daga muhammadu sura zuwa ya suka ce sura lai yau mai amince maka manzo Allah ne ya za a yi miyaki da kai a goge sura da ba a goge da sura ya goge ya an goge da sura lai manzo Allah ya ce ali goge ce da sun dace bane gogiyar su bane gogiyar su da yace guda mu kurin a rubutu da nan kana mai karatu mai karanta guda mu wurin ce ga wurin na mai gogi ce sa Muhammad ibn Abdullah yace ni ma wannan ce risu ce ce ni manzo ko ta kariya ce ni manzo ina da ko ta kariya ne sai ko sa Muhammad ni ne Muhammad ni ne Muhammad ibn Abdullah ko rubuta Muhammad ibn Abdullah kuma mun amince da kai ba za ka zo kai tawafi zan maka kwana uku mu bar ka kai abin da gara maka suka tayyata amma kuma daga cikin yarjejeniya duk wanda musulmi ne dan makka yi hijira bi ka kamero shi ka maido shi garin makka dan garin ka maido shi bai zama a cikin madina annabi ce amince sai ya shuru mace shuru da kamar mutum ya ce a ce maido shi yace ina amince sai annabi ya amince aka sa idan musulmi ya hijira ya je makka a maido shi in je madina maido shi amma suka ce kuma idan mutum musulmi ne ya rinje ya dawo a bari shi ci kuma shi eh shekara goma kuma za a haka ba ya yi duk wani annabi da annabi da annabi sallallahu umar ya hau kwarai ire-iren su umar sun hau ha akwai kaskanci umar zuciya rasulullah kai ba kai ba ka ba mu labari ka zo wannan garin kana da aski mana awaki ka ce mun za mu zo kwarai na gaba ce kai ba matsala maskai ba matsala ba ce ne mu za a da gaskiya kwarai kuma za mu ɗauki wani kaskanci ya rasulullah kuma ya ce umar za ka zo ka yarnar kawafin da wadanda tabbas za ka zo ka yi kawafin ka'aba cikin aminci insha Allah na ce maka bana Allah ga zamu zamu zo ba na ce maka bai bana kuma da kusa yi iske Abubakar yace Abubakar kana shi abin da aka yanzu mun zo ba ya ce mana ba za mu zo mu yi kawafin ka'aba za ka za ka za mu ci kuma yanzu mu koma sai Abubakar ya ce Umar Abubakar bai da suka suka da Umar annabi Abubakar bai da ya ce ma Umar ya ce maka bana ya ce a umar ka tsaye abin da ya maka tabbas za ka zo bai na kai abubakar amma abin da ya tsaye umar haka ya rushe ce za ka zo kafin tabbas ce ka yadda abin da ya maka ana nan da ku abu jandar abu jandar baban shi ne shugaban ƙorisha wajen tawaga wajen sa hannu musulmi ne aka ɗarme a cikin sarka a maka saboda imani an kare an sa hannu sai ga abu ya kubutu a cikin sarka gishi bai zo ba da gaban sabbin da annabi sallallahu alaihi wasallam to farkon fitina to shi na zai shi kuma yace an da sa hannu shi annabi ta ba hala ba ce wannan shi dole ko bai wa biyu bai wa biyu tunda an sa hannu kuma ya ce bai wa biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abujan da ya kuri ka koma Allah zai baka mota kuma da tiyar a nan shi kashe tiyar sulai na zo ina musulmi kuma yadda cikin kawar sulai kuna mai kada musulmi hankali kalmar da yi na zo ina musulmi a madadin da cikin kawar tiyar sulai annabi ta koma abuja kuna mai kada musulmi hankali gaba da ko hankali shi annabi ya ce haka zai koma ba wani shi da inda inda bai koma wato abu komai an koma baya abin shi dai a fasa kai dai wani batana ce kuna maka magana ce abinda mu ba abin da ya gabata a wannan hali an ƙari ya kuka ya koma umar ya bi shi da uban umar ke rika mai takobi bige shi da tsere gudu bige shi da tsere da rike uban ta bai bashi takobi bige uban tsere a nan umar wani kalmar da yana kwari ya kawai yadda yan wata kace dai muna muku magana sulu da magana kullum neman in ba ta ɓace ba ba da yin fitina sai inda babu makawa sai ta zama dole annabi kita musulmi la tamannu iqal abdu fashal da afiya kan kuka neman bala'i a gaban ayi bala'i a mutu a kuka neman da ka da kuka daga bala'i ba bane bana abu ne ma in ya zo da kurum karshe dai wannan bawan Allah ana nan ya koma gida an je makka sai ga abu basir cikin musulmi ya yi daga makka ya tsere ya tafi madina cikin abin da aka ce ba ko ya tafi madina ya tsere da kanin kanu he ga ƙurisha sun tura tawakarsu ta mutum biyu su ya mara wannan hormon ka cika alƙawar da kai akwai abu basiri ya dawo kuma a wajen ka yake ka ba mu shi biyar shigida ne wace na abu basiri ta gani ce maza ka bi su ka bi su koma maka abu basiri bi su an je kan hanya ana tafiya annan ba cika alƙawar shi ba ana cikin tafiya abu basiri he suka mutu zamba sai zuka ɗaya ka wannan takobi ta ka ai bala'i waye yake zuka shi ya ce wani takobin tawa ai kai wane ne yake zuka ta yake zuka ta can yi can inda an ganta an ga irin ta ya mance da abubuwa sai ka mashi akai sai mai kamishi ba ai da ya rashin takobin ta shi ya yi shi ya ida ya ida shi nan ɗaya ya zuba da gudu ya koma madina madina ta kusa madina koma ma maka ba madina koma annabi annabi ya zama sabai da dubu annabi ya ce wani annabi ce wata ya sarfa ne kudin shi shugabta ya rasu ya kashe ga wani ma ya zuri a takaice dai muna magana ne na abu basir yanzu ya ce rasu da kaci karɓar duka an gari kuma kawo na adawa ne amana a takaice dai kai dai abu basir wannan ya zama to a wannan wurin da ya tsaya tsakanin makar madina ya tsaya wani wuri duwanda ya jira daga can maka in sa abu jandar shi ma ya su labari ya suka tantana ya suka manta waye rebel wasu ma da daidai su ba su gwamnati annan ba su a madina ba su gwamnati a makka ba su ba gidan kowa bane ba ba su ƙarshen manzan allah ba za a ce annabi ya ce kaza ya suka fitinu kuma duk ta wata ƙarshen ta wutar daga sham ta ƙarshen ya su tare ya su bigi ya su kwace shi manzan allah bai kama ba dole ƙarshen suka ce ya rabu muhammad wannan abu mun ɗauki dole zuwa wani shi a takaitar Allah ba musulmi wuta aka yi muna magana cewa ta abu cewa ya kare ga wani addini ko mi kullum mai kokarin bakin neman su ka adam bala'i in ya sun dira sunu a yi shi ya lafiya da muna magana a takaice ga gabara kenan wannan tafsirin ba a yi ba sallah ma ba a yi a cikin zaman dawo tafsirin za a yi insha Allah ana sallah ko da biyar ana juma'a muna kawo fitina Allah kare mu da ka Allah saka kara komowa a ƙarshen karatunmu na hijira 439 shi da ƙarshen karatunmu da muka yi a nan ko? sai na 40 ba yi ba kai da 40 ne 41 ba yi ba kenan a nan ƙarshen karatun mun tsaya ƙarshen suturu kenan za mu tashi farkon suturu kuma a yanzu insha Allah bismillahir rahmanir rahim alif lam تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعم آه wanda suke nema mun yi a baran ashe mun yi ɗan karatu na ƙananan surori daga nas zuwa sama daga nas zuwa bayyana tunda saboda masu wajen karatun sallah surori ƙanana mutum zai iya sanin da mutum sa abin da yake wuce a sallah iya da ke kwarai kenan mun yi su wanda mun yi su a baran mun yi su a cikin samoga da dare muke zauwa kowa ba ba a rike wannan ma hita arewa ke budewa sai a shigo a samoga da ana yi dai tunda ana aika sama mun ce mun yan jama'a baka yi su ba mun yi darasi ɗaya biyu biyar ne ko shida kuma Allah ka korona kuma wani mashi halin jarabawa kuma dai Allah sarfa azumin ba ba shi ba azumi ba goma kaɗai ne na yi ishirin gobe shi bai da wani rama yadda da Allah kadara ne ke wannan surori suna da kyau wanda yake neman sanin tsanin surori an yi su a misali za a yi neman su mutum wanda yake neman abin shara sura tun daga dai nasu zuwa bayanan sha أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم أما وإن حرفا دي bayani da ya gabata hakikanin al'amari dole a maida ma Allah subhanahu wata'ala sanin hakikanin ma'anar wa'annan ayoyi da bayani da aka kama nuna su tilka ayatul kitabil hakim wannan ana ishara game da matsayi tilka asalin kama abin na ishara abin da yake dan nesa haka to nan ba nan nisan ta ba ne ba ta matsayin darajar ayoyi na akwai ishara ta kimar ayoyi wa'annan ayoyi ne na littahi mana alƙur'ani alhakim wanda yake mazo hikima ko almuhkam ko wanda yake dai ƙur'ani ya siffanta da littahi ne wanda muhkam wanda babu banna cikin shi babu gyara kan shi kuma littahi wanda yake cike da hikima hudan wa rahmatan lil muslimin kuma wannan alƙur'ani shiriya ne kuma jin kai ne ga bayan Allah masu kyautata aiki kenan iya zamantowa shirya iya zamantowa rahama amma ga almusini duk da mun san cikin ma'anar musulmi wanda suke ibadar Allah kamar Allah na ganin su nan siffa ce ta mubalaga ta kai gaya da bautar Allah tsakanin Allah mata ikhlasi cikin ibada sai Allah ke ga mana wasu halayya daga cikin ayyuka na masu imani masu ai imanin kwarai yace alladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun sune wa'inda suke tsaye da sallah tsaye da sallah ba ba salluna ba suke tsaye da sallah suna yin ta yanda ya kamata a yi ta kamar da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah shi ne ake kira kullum sallah ta ki musala ake musala sallah tseda ta ake ba kullum yin ta ake ba kuna yin ta an yi ta annabin da aka aiko ya yi ta kuma ya karantar da ayi ta kuma ya ce ayi yadda yake yi kuma ya yi bayani wani mai yin nata ya ce wannan sallah da yake in ya mutu a irin wannan sallah ba sallah ba ce bai kan addini na haka na kasa sallah ce ke sahabi ne haka mun Allah ya zo ya yi sallah a duka a yi ruku a tashi komai ya yi manzara ta sahabbatar wata wani wata waya sahabin zawwa ya wani sallama manzara ya mai da mai sallama ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli koma kai sallah domin ba sallah bace ba kai haka ma sallah ko din sai sallah duba an tashi ma na bace koma ya sallah hanzu bai sallah ba sai dai su uku ko akwai mai sallah cikin nutsuwa da ake ta ko wani sahabi ya zo iya sallah annabi ya ganin shi irin wani sallah ta bige-bige sai manzana ka ce masa sahabai kun ga wannan lauma ta hada ala hali ya hada hadi wannan bawon Allah inda ya mutu a irin wannan sallah mata alagar mai abu kasan ya mutu wani addini ba addini abu kasan ba sai salama ba addini ya mutu kashi ba ka gani kira wani yake haɗe da hadari iya bukata a yi sallah yadda aka ce a yi ta wani ya samu huzefa ya ga wani iya sallah irin wannan dai bige-bige da aka dama sai da ya kare ce bawon Allah ciwo shi kake sallah wannan ce shiga ta arba'in arba'in da mutum dana ya ce aikuwa ka shekara arba'in ba kada sallah ba sallah ba ce ba kuma kinan da kansa da mu lazim mutum ya koyi sallah lazim dole ka je ka koyi da ake sallah ta kota da Allah ka hanyoyi da yawa masu sauƙi da mutum bai abin zai gaya Allah ce bai san sallah ba ta kona bangare dan kai dan barkin ka ta turanci haka dai ai bayan duka ya ce duka dan ma turanci kai da kuyi ka meke ka daidaita kai waye kai su da ka rubu ya ma ya ma larabci ko kuma ka koyi karatu ga fatiha dole ka koyi ta dole ne ka shiga koya ko kuma ka biya akwai ma fatiha akwai ma ɗan surorin ka na katin sallah da ka azkarin ka dole an kuma haka ba to Allah suna kama dan gobe kiyama nan abin ya bar labarin cewa gobe kiyama duk ayyukan da kai a duniya sai an kasar da an gwaji sai an bincike ta dan kana da muwayen ne ta wuce ta kikkiawa a da kwasarar aiki idan aka sami ka sallaka banza ce to wallahi baka wuce rayya ta kai nan tsaye da sallah kuma ga wanda Allah shi shi ke zuwa su imani ma almuslimin alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata kuma suna bada zakar dukiya wanda Allah ya ba dukiya yana fita zakana bada kuma wahun bi akhirati hum yuqinun su game da lahira babu babu kokuntu ko daya suna masu yaqini 100 cikin 100 akan kiyama tabbas domin wanda ya imani da kiyama shike ake da kiyama yace ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun wa'annan wanda aka siffanta da wannan sufofi al-muslimun su ne waɗanda suke tsaye da sallah su ba da zaka suna masu yaƙini da ranar lahira su ne suke kan shiriya kuma rabbihim shiriya ce daga Allah ubangijinsu ƙur'ani shiri ne daga Allah shi ke ɗora ka hanyar maka seti seti kake samun kai tsaye daga Allah mahalicinka wa ula'ika humul muflihun kuma masu wannan hali su ne masu samun rabo gobe kiyama Allah samu halayen su ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب ومن الناس من yashtari nahwa alhadith yudilla an sabilillah Allah ce daga cikin mutane yanzu mun ji mutane kwarai Allah samu alarin su to amma akwai lalan mutane mutanen banza eh Allah kare mu daga cikin su Allah ya ga irin halin su yace daga cikin jinsi na mutane akwai man yashtari nahwa alhadith wanda yake sayan kayan wasa wannan lahawar hadis yan wa malamai magabata tun sahabbai an yi bayani mai lahawar hadis a can da a can ana magana dai magana jumlatatta bayanin ibn mas'ud al-ghina da abin da ke na waka a kada a mori waka su a can sukan sayi baiwa a bayi akwai bayi mawaka an saka wani zabiya ce ta yi waka kura zabiya ce ya gaje ka so zabiya kurin kashin waka kura kusan mutanen da masu kuɗi a zamana kurin a irin gishi ana shan giya tana zubowa a kurin ana shan waka tana rayawa a gabansu to akwai irin bayi kama an kai gaje ka soyo wata babbar radiyo mai bab ta jik tana bugawa eh su a can zaka ne ta jiba ta zabiya mawaƙi a yake soyo da kuɗin shi daga duk zaɓe waka kurin ya iya morewa a al'adunsu wannan iya daga cikin abin da ake fasara wannan ko dukkan wani abu da za a riga ɗauka ana shagaltar da kai game da mana abin da yake amfaninka ibn mas'ud ƙarƙashin wannan ruwa ta inganta iya rantsuwa billahi da zilahi illahuwa ko da gina ce na rantsa da wanda ba abin wuta da gaskiya sai shi wallahi wannan waka ce duk wanda ya sai kayan waka kayan mai kakada da bushe-bushe iya cikin layi duk da akan samu maganar daga cikin a wancan zamani akwai nasir bin haris wani cikin kawurai wanda yake zawa iya jan hankalin mutane game da waƙoƙi irin na rum da sauran sulfaris a iya ɗaukowa ku zo muhammadu ya karanta muku tatsuniyoyi na wadda ku zo an karanta muku labari na rum da farisa shi ma ɗin wannan akwai waƙoƙi da yake duk da wanda asalin ma mai sababi da wannan lafazi ne bai ɗauki sauran abin da ke na iransu amma wannan malamai na cewa na cewa duk wani abu da za ka yi na wasa na shagala na waka ya ɗauke hankalin game da abin da ke gaban kajiya cikin lauyi kuma koma mene ne kamar kisa irin wani yan uwa wani dandalin soyayya wani jakar magori to duk wani ababen suna cikin suna cikin gangana yanzu kai ɗaukar dandalin soyayya a wajen matanmu da yawa dandalin soyayya ya yi ƙurani wallahi ana yi mata bata abinci ya ƙare radiyar ta hannu wani ke bin labarin labarin shi kuma ta zama makarantawa ana menene karatu da zama tace yanzu karatun so take wai sai an kare karatu da Rahman tana jira daga an kare da tana so ya aje ta shigo da amma karatun ta aje shi abin da ta je ya kare wannan tana so ya kare amma karatun da Rahman bayan shi karatu da wara a karatun wannan shi ne ba wannan sai an kare da shigo da yake tana jira ya yi su take ka an kare wata wannan ba wanda yawa wallahi yanzu kike shi musu Qur'ani wannan bane wanda yake kana da abu kama zuciya ne yake kama zuciya sake wallahi rike zuciya sake kwarai kana ƙarya ce ba abin da kai ba taɓa yi ba ko zai zai zama na ɗaki kuka shirya ƙarya kurin shirya ƙarya a yi kaza a yi kaza kurin kana bi kana shawarar shi sai kama wani gaske daga wata tana kuka suke wani kuka kuka suke wallahi Allah kuma su kuka mai kuka suke kaga anan ayi wasa da hankalinka ayi wasa da wani abu ne wani kullum zai zama shi ɗaki zama na ko ya shirya magana kurin haisa kuka ahlake wannan mutum shi zuciya haka take tayi aka bi da tayar kai yadda ce abin kamar gaskiya cikin ƙarya ce haka yadda abin zai dauki hankalin ƙarya cikin wannan gaskiya to sai ta yi masu sayan wannan kayan wasanni liyujilla an sabilillah wannan kayan shagala zai batar da mutane domin zai batar ƙarshen ta bin hakan zai batar da mutane daga hanyar Allah bidir ilmu akan jahilci da aka ba kawo ba zai kake baruka in a wancan zamanin ne suna jan hankalin mutane ta wannan kayan waƙoƙi na da wani na shi'ara ki wani falsa da rum don su raba mutane da ƙur'ani ku zo haka kita ku zo an kasa waƙoƙi kuna zo wani mamu da kasa ku ku saba da waƙoƙi ga waƙoƙi na falsa da rum ku kanda kansu ya waye wani shi alaƙun halin duk abin da za ka ɗoka ya raba ka da alƙur'ani iya ciki ƙura ya ce wa tafiza hauzo yana ɗaukan ayoyin Allah ma abin izgiri ku zo shi wanta haka ku zo ga abin da Muhammad ga abin da na Muhammad ku zo ku shurara eh ku turare ni kina suna ɗaukar ayoyin Allah abin izgili ula'ika lahum azabun muhin wannan alamsu tattalin cewa suna da azaba ta wulakanci in wa masalar waka magabata da dama akwai manganu wasu masu daga cewa in ba zage-zage ta halitta inda in yabo abu ne maganu da yawa kanta illa kurin magana mahi kubata da imanin mutum ka ba ta kunshi lahiyar an ce abin da duk da maganin malamai akwai ruwan akwai suka inganta sai ya da ta da marfu'i mal ban ta da na kar kwarai ta da marfu'i na wanda ke tabbatar da haramcin jin waka wasu malamai na musulunci na addini suna suna matawi suna ga waka in ba zaga zage a ji daɗi a more in ba waye ana kuma da dukkan hankalin ka ta halitta amma da magana mai sauki mai kubuta mutum dan kare domin ibn sun ya magana cewa jin waka iya sa maka nifa iya sa maka zuciya ta lalace eh jin waka iya sa maka nifa eh ai hankali gaskiya da ba waka gaba gaskiya yace daga cikin halin wannan mutane wani daga cikin imam malik ya cewa da suke magana dai imam malik ya ga cewa haramun ce kada an waka kurum ala kullu hal sai ce yan wanda suna sama da wani ne wai a haƙun hu ita wannan waka da kace ana tawil da kanta al gaskiya ce al haƙuri yace a a yace to fa ma da ba da haƙ illa da la da ko ba ta da wata la la shi min kurum fata shi kurum imam malik yace yace wa idza tutula alayhi tutla alaihi ayatuna ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم to ɗan uwa kamar da malamai ke cewa kun san akan samu da yawa ayoyin Qur'ani suka zo dalilin aikin wani ko wani abu da wani ya aikata malam yana ce al'ibratu bi man nafata la bi khususin sabab eh ba dan ba ayat ta zo akan wane kuma sai hukuncin a ce he he wane a duk wanda yake na shi dan shi duk wanda yake wannan me abin ke karantarwa shi ake diba kuran ba dan wanda bane ba ya ci shi hawa ya san zamanin a a hanya ce mara kyau duk wanda ya bida ya cikin layin ta a wancan mun yi muku bayani akwai wani bin har cikin kafirai wanda yake wannan neman jan hankalin mutane ta hanyar waka ya dauke su gaban alqur'ani daga cikin halin shi da abin mai mutumin sananne ta wai da tutula alai ayatuna walla mustakabiran idan kan ana kan ta mai ayoyin alqur'ani zai bada baya iya mai girman kai me ga shi wannan gashi da kai ayo waƙoƙin fasa da wurin sai ya shirin muhammad zai bada baya iya mai girman kan bin gaskiya ka alama su ma baka ce shi ake ayoyin kan ba shi ake wazin ba ana mai wazin amma ko aka wannan duk wanda za a yi ana iya wani abace mai Allah ya ce kaza nan bai ce kaza ya kauda kai iya cikin lafiyar ko su ama galgari amma ja hankali shi kamar ayoyi ko sunna ya kawo da kai a cikin lansu ana karanta mai ayoyin zai ba da baya iya mai girman kai ka Allah mai sama'a kaman bai ji ba ka anna fi uzunai waka wakaran kaman wani abu ne aka lika aka tushe kunnen beji dan arihe jin ne amma ba na gane ba alasi wannan fa bashiru bi azabin alim ka bashi albashir na shi zolati a ba shi labarin akwai azaba mai tsanani na zuwa Allah ci gaba innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'da Allahi haqqan wa huwa al-azizul hakim na ɗanwa mun ji kalan mutane biyu kalan na ƙwarai almusinu mun ji kuma 'yan tamore 'yan tamore a jikidi a more sheki ba ruwansu da ayon alkurani allah ce yanzu ga sakamakon waɗanda mun ji da sakamakon ɗan tamore fa ba shiru bi azabin alim allah ce innan lazina amanu wa aminu salihati amma lalle wanda suka yi imani suka yi aiki nagari su lahum jannatun na'im tabbas alamu alƙawalin aljannan ni'ima dan babu ni'ima kamar ita kuma na je ni'ima khalidi na fiya ba zuwa ba ake aje a more irin yawon duniya a tara kudin morewa aje wurin shakatawa a yi kwana fi kwana kwaɗa more kuma a dawo gida a cigaba da wa'in tada na duniya kenan ko yawon shakatawa bakin da aje yan kwanaki ne a dawo to ita wannan a an je khalidi na fi an je kenan hal abada za su dawama a ciki kun wannan gida na ni'ima wa'adallahi haqqan alƙawalin Allah ne kuma alƙawalin Allah alƙawali ne na gaskiya wa huwa al-azizul hakim kuma Allah mabuwayi ne abin da kenan babu da gagara shi abin da ya so ke yi kuma a lokaci guda mai hikima ne shi ya tsara ma masu imani wannan gidan ni'ima Allah sa mu a ciki
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم
na'am ɗan wa'ana Allah subhanahu wata'ala yana karantar da mu sanin ayoyin shi mai kaza mai kaza mai kaza don ka san girma mai wannan aiki ana jan hankali da ake mana mu san girman Allah mun ga girman Allah amma muna iya sanin Allah ta abin jiba mai kaza kuma in ƙaye kaza kaza kaza sai komo kanka kun za ka in wani ga mutum cika wani doctor ne specialist ya yi kaza ya yi kaza ai da ya kaza ya kera kaza wani ne yana jigin ya iya bije ga gamu iya shi mai abin iya kan ba ma ya kaza duk kare kare ya yi kaza ya kaza kaza shi waye shi ta abin da wani ya yi amma maki birge ka ya yi kaza duk ya abin da ya baka ba- ya ma barazana ana maka barazana kaza kaza kaza kaza duk sun kare gaba daya waye kwallon waye shi mai abin ta abin da na mamaki bawa ne shi ma bawa ne Allah ya bashi da wani abu kaɗan aka ɗan bashi shi ma yana shi idan ka san girman mahallicin in wata biya mutane ya zama ce girman girman khalik idan ka diba makaluk wanda shi shi aka yi aka birke su ya yi kaza ya yi kaza mai ilimi ne kaza ya kera ya abu mamaki duk abin ya yi waye tun gari ya kata shi waye sai ka san ashe girman wanda mahallicin abu shi ne allah ce anan khalaqa samawati bi ghayri amadin tarawna allah shi ne ya halicci sama duk girman sama ba ce ga inda aka mata aka mata aka mata jigo gimshiki inda gashi ai tau ta yawa nan nan ta tsore wajen an mana akaran wannan nawa kai gimshiki wajen sha na bayan ba dan gidan an yi beton dan ya tsaya kai hado muna kenan Allah ya yi sama duk girmanta babu wani gimshiki da kuke ganin ko babu babu kurin ta tsaya da uzunin Allah kurin duka wani abu gaba daya babu wani wanda yake ai wani abu ne aka sa aka do a me za a dogara shi haka Allah kurin kudura ce wani tabbatar da kudura ta Allah in wa dole abin da Adam ke cewa ya gano kaza planeta kaza planeta kaza wane ne ko nan ka diba wata halitta shi kudin Adam gano wane ashe a wuri kaza akwai- akwai duniya kaza a wuri kaza ko ce kuma ko ne ido ya gwada ma- abu ne ba wannan na hasashe ba a'a, ido ya gwada ma dan Adam waɗannan duniyoyi a ci tamu tana cikinsu kuma ita wacce babba ba tamu duk wani duniya gaba da kowace kuma tabbas tana ba haka da suka ba tana tahiya inda take kuma ba ta kusawa inda take daidai inda aka aije ta a nan take yanda mu a yanda aka aije mu a nan muke babu wani alaci ga shi ɗin mu bayan kudura ta Allah subhanahu wataala fa Allah ne kuma yake kashi gaba ɗaya su kanta gaba ɗaya babu wanda yake da wata gimshi wannan shi ne yake su to duk girman sama a ce Allah ya halitta sama ba tare da wani gimshiki ba ta gani fili ne wani gimshiki shi ke rike ta babu kurin ta tsaya da izinin Allah eh yace bayan wannan abin da ya wa alqa fil ardar wasi anta mi dabikum kuma shine ita kasar aka jewa mata aka mata tarakuna ai ma ta fike kaman a- aka aka yi mata fike wani duwatsu da wuri da daban kasa da kasa fulani amma aka mata wannan duwatsun zaman su yi mana ta sami kilibin lace an sa mata duwatsu su zamanto mata don kata rawa tana da bamu labari wannan duwatsu zaman fike ne kasa kata ta samu samu ta samu kata samu motsi don girgizawa zamanto abu da ta tafiya daidai kenan da su aka mata aka daidaita ta to Allah shi ya sa mata wanke duwatsu wanda ya sanda ta kai kenan tabbas kuma ilimin adam ma kai gano dutse daga baya aka kawo shi daga baya ka abin shi eh bayan amanta shi yazo yake daidaita ta to shine ya halitta duk maka ce ya sa mata turakuna wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum shi jewa mata turakuna dan kata kalkada da ku wa batta fiha min kulli da min kulli da bata kuma shine ya watsa duk wata halitta da take da sama kasa duk Allah shi ne su iri iri ko ta yanki continent nata daban Afirka dabbobinta daban Asia daban Europe daban Amurka kowanne da irin dabbobi na musamman za ka gani a nan yankin babu su a wannan yankin duk wannan halittun Allah ne Allah shi ya da wannan halittun ko ina da na ruwa da na kan kasa Allah shi ya yi wannan halittun gaba ɗaya wannan sa ko ina kuma tabbatar sai ya karantar da kai cewa wannan mahallicin guda ne eh shi ne yada wannan halittun a saman ƙasa gaba ɗaya wa an zana mina sama'i ma'a shi ne ya sabkar da ruwa daga sama wani wani gaban tambayi wani kudala kwalle to su sun je iya geography na ko a nan jami'a yake ana ce musu ruwa daga ina tashi daga ƙasa kuma an ci Allah ya ruwa sai da za ka ga kaza kuma kan kawata ita kasar waye ta waye dauko waye dauko iska waye ta kasar waye ki aikin wane yanzu an kowa san dai yanzu da kai da kai kai kan da kai ka an san dai da babanka ce da babanka ta nan Allah yake gama wani abu nasu halittun su sai a samu ciki ko ko fara ga gurin da tsum ga gagan gawo to kullun da an ce maka ga ni aka yi ka tamanin bangaren baba bangaren babanka ya ce shi kai wani a waye wannan aiki wa tsarin wannan aikin Allah baraka shi ne tsarin an maro daga ina tashi ne ita suka tsayen tashi iskokin wata masu wani kamfani a duniya ne kamar iskokin ruwa wata ƙasa ta ne kamar iskokin a gama kusurcin da waye ruwa gama a samu a samu a samu a samu da kirkin ruwa waye gama allah ya kan shi haka tsara kare shi kuma na an gaya ma ne dai ga hanyoyin da aka yi ruwa kura duk ilimin da karanta ga na ake wani kai ɗauki hankalinka ba allah bane bi a wannan aiki ka tambaye waye waye wannan aiki waye gama iska ya tada gama da waye allah shi ne kan shi kuna nan baka ilimi ne ka san da yadda aka yi muku shi ne a gaya maka wani ina da dawa da alarashi abu kenan to dai Allah shi ne mahadacin samai ya halitta khalaqa samawati bi ghairi amalin tarawunaha Allah shi ne halitta samai ba da wani kimciki da kuke gani ba kuma ce wa alqa fil ardi rawasi shine jewa tarakuna manan duwatsu a cikin ƙasa an tami da bikum manan da Allah da bikum dan kada tarawarawa wa basta fiya min kulli dabbatin shine ya ya wada dukkan halittu a saman ƙasa wa anzalna minas sama'i ma'a mu muka sabkar da ruwa daga sama fa ambatna fiya min kulli zawjin karim mu muka tsoro da dukkan wani tsoro abin sha'awa abin birgewa Allah ya tsoro da shi
to hadha khalqullah na'am faruni madha khalaqa alladhina min duni bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin hadha khalqullah wannan abin da muka jero na littassamai da kasai da gimshi duk abin da aka jero na dabbobi saukar da ruwa Allah ce wannan gashi dai wannan wannan abin da aka yi muku gashi dai wannan halittar Allah ce abin da Allah ya kayan shi wannan abin da aka jero gaba daya Allah ya halicce shi haza khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni yanzu wannan duk abin da to ku Allah ce ku gaya mani abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba in ma menene gwada mun shi halittun shi ina na shi wanda wani yayi a za ka gama a gama su ga Allah ce kaza shi ba ga irin Allah dai ku gwada mun ba ba jawabi in wa ka kawo ka jera shi ma yin shi akai balle shi na shi kace shi akai in wa za ka kawo in aljannin ne in mala'ika ne balle ba Allah ba in wa ka kawo shi wani makhluq ne wannan halittu Allah ce wannan su ne abinda na halitta wannan halittun Allah ne ku gwada mini abinda wani ya halitta ba ne tabbali zalimuna fi dalalin mutane kullun da ya kullun abin ba abin wuce bane kuma dogara kullun azzalume suna cikin bata wanda ke bata ne karar abai ne Allah kiyaye mu bata Allah ci gaba walaqad atayna luqmanal hikma النعمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد na'am
asalin suranmu za mai suna shutun da kuma duk bayan wannan shimhuda sai yanzu ne za a kama na za mu shigo labarin wannan bawan allah da kuma kuma malamai magabata akwai maganganu da yawa kan lukuman annabin allah ne ko kurin bawan allah ne sali wata rigima ce wadda baka da maganinta ala kulli halin lukuman bawan allah na kware kuma allah ya yabe shi kuma meye wani abin koyi ne kuma daraja ta kai gaya har Allah ya sura ta musamman mai sunan shi kuma Allah ba da misali da shi ga masu imani wannan kada ya ka wannan kada ya shiga ya shi abin a zuwa gani me ya suke kawo magana da kuma abanin sa ba sabanin cewa bakan wata ne musamman HOP wannan illa ta wasu ma suna cewa wasu ka abin zama da kabilanci ba ce shi ta suke ga abin tabbas bakin mutum ne baki mutum ne tabbas ko mutumin etufi ne san wata wata bakan fata haka yake an ce ala kullu halin kamar duk aje wata rigima sabanin annabi ne wane ne shi dai bawon Allah ne na kware kuma Allah ya yabe shi ya sura alqur'ani mai suran shi kuma ya ba masu imanin misali da shi shikenan shi mun Allah ya ce wala qad atayna luqman al-hikmata an nashkur lillah Allah ya ce hakika mun ba lukumanu hikima Allah ce ya ba shi hikima wala tabbatar da wani mutum hikima kan mutum khaira kasira ko a hikima wani abu a zo ga Allah ba mutum hikima wani abin yabo na wajen Allah Allah ce na ba lukumanu hikima an mai umarni a nushkurillah lukuman ka yi godiya ga Allah ka yi godiya ga Allah Allah ya yi magana ku a nushkurillah ka yi godiya ga Allah lukuman wa man yashkur duk wanda ya godiya ga Allah fa inna ma yashkuru li nafsi sakamakon godiyar da kanshi ba Allah baiwa in aka ma gata ka gode kanka kawa ba Allah kama ba kama Allah komai ba ba kama Allah komai ba kanka kawa dan la shakartu da azidanna alherin kanka zai koma kenan amma dai Allah iya san a gode Allah iya san a gode shi ma yana godiya Allah shakiran alima Allah mai godiya ne shakir Allah mai godiya ne Allah ya godiya ya san ka mishi abin da shi ya san kai ya san kai mun saka maka kuma ana san mutum zaman to kana mutum mai godiya tsakaninka da Allah tsakaninka da bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam tace mana shukuru nasa mana shukuru nasa la shukuru Allah la shukuru Allah mana shukuru nasa duk wanda bai godiya ba mutane godiya ba Allah ka gode ka san mutum maka koya maka da Allah ne ba an san ka godiya eh annabi ce duk wanda bai godiya ba to bai godiya ma Allah ina ana so aka ba alheri ka gode annabi akalla maka alkhairi ka mutum addu'a jazakallahu khairan Allah saka mana alkhairi ana so mutum zama mai godiya tsakanin shi da Allah tsakanin shi da bai ko da mutumin da Allah ya ce da Allah ce wanda ya godiya to sakamakon godiyar kanshi zai koma wa man kafara wanda ya bitirce ya shiga ta kama ya bi abin ya abin da ya ga dama to kai ce ya ma Allah ya fa inna Allah ghaniyun hamid Allah mu da bai bukata komai na ba abin da kama Allah ya more shi Allah gani ne moda shi ne bai bukata kowa mai wani abu kuma hamid kuma Allah ya cancanci yabo ko da ba kai ba kai ne butulu Allah iya da haƙƙin aibe shi hamid hamid na Allah Allah ce gaba وإذ قال لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإذا قال لقمان لابنه وعزه wannan labarin da kuma kada zama labarin yadda da ke tattaunawa da ɗan shi nan kuma akwai darasi na sa ɗa a jiki da uba ya zamanto yana magana da ɗan shi kai tsaye tasirin maganar ɗayan maganar uba ga ɗa ta ta kowa so da yawa an gade ba tarbiyyar magabata annaba da duk na kwarai za ka ga suna sa iya a jiki ɗan gade ba matsala nan ta tarbiyya a nan rayuwarmu da al'ada ita ke sa yaro dashi domin al'adarmu yaro ba a sa shi a jiki ba a hira da shi amma shi da yaran mahaukata yan wani shi su suke wuli tare su kwanta tare ba ruwan shi da babba in yi kuna ba shi kashi kuna wani lokaci wani lokaci musamman mai sa kwashi kashi wani lokaci bizani ba mai sa kwashi kashi ma ko ya sha kashi ne kuna ya sha kashi ne kuna bizani ka sha kashi ba wannan da yawa kun kashi kashi bizan mai layi ba amma sa yaro a jiki yaro ya yi jin maganar uwan shi ta kowa wannan kuma ya yi jin girman uwan shi na kowa matsalar ba ka mai magana ne ba ka sa shi hanya ka bashi kudin hakwata yawon shi yaro din da aka taru yaro ya ce babana ce babana ce babana e babana kaza haka ke shi kuma baban shi ko wani ke baban shi ya kowa duniya baban shi ya kowa duniya kake shi ko mu madan uban shi kike yana kowa wallahi ko uban shi me kaje ya kowa ko talaka ne me kaza ai shi ko shi da akwai ba zai huta ban shi na baka misali anan iyawa iyalan ma mutama shi yaran guda biyu daya dan shi ne abokin nan daya kuma kana shirwar su da suna hira suna tafiya sai uban nasu iya da mota biyu sai shi yaron shi da abokin nan mai kice wancan dan shi wancan wanda yake kana baban nan dan dan abokin nan mai kice wancan dan dan nashi kaga baba na iya da mota kaza iya da mota kaza iya mai gori baban shi sanu ne amma shi shi dan wani shi ne iya mai gori uban shi da kaza kaza yaro ashe na biya kama shi ta abin da rere ana ce ana mai gori waje waje ke bebe bota waje bebe zuci ta an ji bai yadi bai da sai ga baban nashi abokin na musamman a saman aiki yana gyara gyara ta kai ubanka yayi hawan katanga shi kuma shi kuma tsoho ya zama tsoho ne da kanta tsoho ne tsoho ne bai ha to shi kuma ashe shi ashe uban iya musu baya shi ya jin su cika kakan iya musu iya jin su ita shi kan ubin da kai haukalar da ake a takaci yaro kullum yaro shi ubin shi kullum shi ne ba ruwan shi da wani wani waye ko ubin shi ne kowa kare wa kan irin muhimmanci zama da yaro in ko a cikin yaro wani an kaga yaro da ke da ubin shi ya san yawa wani ji wanda ke da ɗan shi an gani bai ga yaron ya haihuwa cikin yara yara muhimmanci lokacin zuwa lokacin ka zama da yaro kaza ba kyau ba san kaza in kaza kaza ake ana gaya mai karatu ne ke makan zaki ɗauka wallahi makan ne ganta waye shi kaza aka kaza ake aka kaza ake iya sani karatu ne ke karatu ne ke iya da ke muhimmancin zama da gaskiya kware to nan kuma lake da labari wa iz qala luqman li bini lokacin da luqman ke ce ma dan shi o wa izu ya mai wannan magana yana ma dan wazi iya gina mai tauhidi jigon komi yace ya bunai la tushrik billah na shine farkon abu shirka ya sami ta gaba komi duk mutum ya zo lahira da komi na ɓanna iyawa Allah gawarta iyawa Allah mai azaba ƙarshe dai bai dawo ma a wuta in ba shirka amma in bai shirka ba an karewa shi ne haɗarinta shi shi na ci babban abin da Allah ke kira kan magana tauhidi kaɗai ta Allah shi kuma babban aiki dukkan annabawan Allah kaɗai ta Allah da ibada ka a samu shirka ce ya ce ya dana ya bunayya nan bunayya akwai ɗan tausasawa ta dangane zuwa ga ɗana ya ɗana ɗana kama ce mai ɗan jan hankali ta tausayawa ya ɗana la tushirki billah kakka gama Allah da wani inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girman gaske nan shirka babba zalunci babba shine shirka da Allah babu shirka ce babu zulmi da girma a wajen Allah kamar shirka ba abin mai girma a wajen Allah da Allah bai kama shirka gama Allah da wani mata kuma shirka wata ce yake wasu tsayi eh tsayi iya cikin shirka amma kuma shirka duk abin da za a ba wani haƙin Allah duk abin da a gama Allah duk abin da ke sai Allah ya kira ba kiran kowa da kiran Allah ba ruwa da kowa sai Allah duk abin da ke na Allah ne to ka kama wani Allah ka kira aljini ka kira mala'ika Allah ka kira ba kira mala'ika komai ka zama ka dogara ga Allah komai Allah shi to duk idan aka dauko wani haƙƙi da yake haƙƙin Allah ne sai aka ba wani ta ce kenan an gama wannan da Allah kaji ba wani zai ce rasulullah masha Allah wa shita ta ce aka lillahi niddan badda masha Allah wahada wani ji rasulullah abin da ka so Allah so da ka san kishi Allah ka ce abin Allah ka ɗaya so ku ma'ana ba da abin da yake na Allah ne ba gaman da Allah yace ya dana kaka gama Allah kaka gama Allah da komi ce inna shirka da zulmun azim shirka wani abu ne mai girman gaske zalunci ne mai girman iyaka zalunci kenan iyaka laifi to wannan yanzu magana zai ci gaba da maganar wannan wa'azin lukman sai ya shiga mana irin wasiya da Allah subhanahu wata'ala ya matsa game da ma'aiwa wasi Allah ke maka wasiya game da ma'aiwanka wa wasaina al-insana biwalidayhi ta fahimtar da kaga nan zai ga maka Allah ce mun yi wasiya ga dan adam ga jinsin mutum a mai wasiya game da uwayen shi kan wasu wasiyoyi da gaskiya akwai ihsana can da kawo sai Allah ce ga maka wannan uwaye biyu da Allah ya ma wasiya ta kulawa da su da maka mana wasiya ta kulawa da su yace hamalatu ummuhu wahanan ala wahan zaka wuri da Qur'ani aka magana uwaye sai ka magana uwa ta yi kaza ta yi rauni ta rauni ba ka na uba an ce mashi ɗan adam yaro in yi tashi iya ga ake uwan shi ba ga uwan shi lokacin da yawa yau abin gaban goyi shi bai gaishe nono ba bai gaishe bai barci ba bai san abin da aka yi naƙuda amma ya kanin baban shi ya kawo ban ya ji ya kawo shinkawa ya aiki ya kawo mai banku ya kawo mai abu ya kallo abin da uban yake duk ita shi a gaban shi ita shi ake aikin uba ya kulle a garin shi sai aka ta aka yi gawatuma da na uwa kuma shi ne kuma yi wahala na uwa ta yi ɗaune mai wahala gaske kun ba yaro da gani ba sai an mera kan tuna mushi sai an tuna maka baba shi ta ɗauki cikin shi hamalatu ummu wahana ala wahana ta ɗauki cikin shi rauni akan rauni kullum ciki na gaba tana ƙara samun rauni kuma ta wani aya din da lokacin ya tsaya gaba Allah kama sai mu hara da kanta insha Allah Allah kai mu goyon da zakan farkon ayar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.